Na'am, bismillahir rahmanir rahim.
sallallahu alaihi wasallam muhammadin Alhamdulillah ah, wannan littafi na tasira ta hamsiya kamar yadda muka sani ah, wanda ya yi ta shi ne wanda ya kuma shuri daga cikin yaban annabi wanda yake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa bushuri to kamar yadda ya zo shi sai dai abdulganin annabulu shi yake faɗa a cikin wani sharhi da shi da kan malariya yake faɗa wadda aka yi da ita ma akan yaron annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da shi imamu busiri din cewa shi yana masa kirayi da cewa shi shehi ne shugaba malami kuma shi ne kogi ne na ma'arifa sannan kuma jauhari ne na haƙa'iƙo na rabbaniya sannan yana ce shi ne shugaba kuma na mawaƙa shi ne mawaƙi wanda yake shugaba shugaba kuma na duk wani mawaƙa wanda suke na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa sharafuddin abu abdullahi muhammad bin sa'id bin ahmad bin muhsinin bin abdullahi bin sanhad bin hilal al-sanhaji aka ce asalin ya kasance ɗaya daga cikin wato iyayensa ya zo ne daga garin da ake kiransa Misira. Sai kuma daga cikin bangaren iyayen wasu kakanninsa shi kuma ya zo daga Dalan sunan wani gari. To da aka sai malamai suke haɗa nisbar sunayen garuruwan guda biyu da wannan Dalas da kuma Busir ɗin suke haɗa suke cewa Adalaci suke kiransa. Amma dai an ce ya fi shahara da Busiri da wanda kila malamai sun faɗa sun ce shi busiri ɗin wasu daga ciki suna ganin cewa kamar shi ne garin mahaifin nasu to an haife shi hijira tana shekara ɗari shida da tamanin sannan akwai manya-manyan malamai wanda suka karɓi ilimi daga wajensa kamar irin su abu hayyan sai imamu ali amuri su abul fatih bin sayyid nas duk suna daga cikin manya-manyan malamai wanda an san su su duk almajiransa ne sannan ya yi wafati shekara casa'in a hijira tana ɗari shida da casa'in da shida a wata ruwaya kila kuma da casa'in da bakwai a wata ruwaya sannan malamai da yawa sun ɗan yi bayani a kansa a kan matsayinsa kamar imamu suyuti ya faɗa a cikin hussein muhadara ya ce shi sharafuddin muhammadu bin sa'id bin hamad addalashi wanda an haife shi ne ila dalashi inji shi ma musulmi kuma asalinsa a magarib ne bangaren magarib ne kuma inda ya tashi shi ne bushiri din shi bayanin da ya magana kenan cewa waɗannan dalashi din shi ne inda aka haife shi kuma asalinsa ba mutum magarib ne sannan kuma bushir din shi ne inda ya tashi sannan an haife shi kamar yadda muka faɗa a cikin wannan shekara shi ma kusan haka shi ma ya faɗa cewa an haife shi hijira tana ɗari shida da tamanin kuma ya yi wafata hijira tana ɗari shida da casa'in da shida sannan ila yau shi ma a shahab bin bin hajjarin shi ma ya yi bayani a kansa cewa ya kasance yana daga cikin wato abubuwan ban mamaki da ubangiji madaukin sarki ya kawo duniya shi domin shi a ɓangaren waƙa da ɓangaren nasiru wato jagora ne ya ce ko da kasidar bai yi komai ba a duniya sai kasidar suka alburda nan kawai to wannan ya isa ya zama alfahari a wajen inda mutane suka ɗauke su suka ɗauki wannan waƙa kamar yadda ake karanta ƙur'ani a gidajen mutane haka aka ɗauki alburda ake karanta ta kuma kamar yadda muka faɗa a kan lokacin da muka karanta alburda nan cewa ta kasance dalili na waraka gare shi da kuma wasu da yawa daga cikin mutane ko malamai suna ganin ko yanzu ne mutum yake da cikin wani tsanani waɗansu shafa littafin ma kawai kamar yadda ya zo ya yi bayani a cikin wasu daga cikin malamai sun ce a ido mutum ya shafa littafin ma da in yana da matsala ta wata ido sai ya zama ya samu waraka sama da wannan abu ya ce wannan ba karamin alfahari gare shi ba yake bala sana kuma aka ƙara duba shawarar da tabansa kamar irin sa hamziya din nan da zamu karanta a yanzu wanda yake ya zo da ilmai da dama a cikin wannan littafi wanda zuciya wadda take mai kin biyayya ma idan ta ji wannan littafin sai ya kamata a ce wannan ta ta ta sadaukanta da kai ta yi biyayya gare haka imamu jojori shi ma ya faɗa a cikin sharhin ita wannan littafin ya ce waƙoƙinsa hakika waƙoƙi ne wanda suke masu kyau waɗanda ba za a samu kamar tamkarsa ba a cikin waƙoƙin da yake yi sannan kuma koyaushe ya ce a waƙarsa babba da ya yi wadda mutane suke ta magana a kai kamar alburda yana daga cikin jumlar waƙan ya yi ta ne a bisa awon banar su'adu sai ce kashi da daka a zunar wayar ɗin nan ya yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi ta ne a bisa mirwali ba sannan kuma farkon wa'a wato kasidi da ya fara yi shine waƙar take cewa kasidi take waƙar take cewa ina ila mata an ta billar zati mashgulu wa anta an kulli ma qaddanta mas'ulu yace har zuwa yaushe ne kake shagala da jijiyan dadi da kai dan adam bayan kuma ka san cewa duk abin da ka gabata a rayuwar duniya sai an tambaye ka shi to wannan yana daga cikin abubuwan da ya yi wanda da dama dai mutane sun yi magana a ciki kuma ya nuna irin gwaninta da fahimta akan irin musamman irin tufan da ya irin waɗannan din domin ya shigo da duk ilimai da ka sani a cikin waka ya shigo ne wannan shi ne kaɗan daga cikin tarjuma ta shi wannan bawan Allah wanda za mu karanta ɗaya daga cikin littafinsa shi ne kasida ta ita hamsiya ɗin da za mu karanta shi ne muke farawa da sunan Allah muke cewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara tsira a bisa gaban Muhammadu annabi Muhammad ala alihi da alayensa sallama ya amince su liman amince
raba karkara kiyakal an ya ya sama amma ya sama an kawala ta sama ma kawala ta sama'u dan isabu ka fi ula ka mada na sanamin ka duna wa sana'u inna ma matsalo su ba ta kalin na su ma matsalar da zoman ma'u an ta nufi ba kulle fadalin fa ma su إلا أن تؤتى الأضواء لبغت القلوب من عالم الغيب ومن عالم
لم تزل في كما يرى الكون سلطان لك الأمة ولا هواه نعم كيف كيف ترقاه to wannan hijabi ya zo da kai faɗin nan ila ya zo ne a matsayin ta'ajibiyya ce kai kan ko kuma istifhamiyya ce to kowace ce daga cikin ma'an ta'ajibiyya ce ko ajibi inkari ne ake magana wato ma abun mamaki ne wato na musu kuma har ila yau abun mamakin ana ganin abu ne wanda ba zai iya yawa ko kuma istifhami ne inkari ake yi amma ana neman tambaya ne amma abin da ba zai iya yawa kamar yana tambaya ne kai ba tarqaru iyakal anbiya ta yaya al'anbiya wa annabawa ta yaya tara kara ce tara ki wato sawa hawa rukiyaka irin hawanka da kai irin takwaska da ka dauka yaya annabawa za su irin waɗannan abubuwa
نعم يا سماء to wannan a taraki din da ya magana kamar yadda a shek janar jallawa an yi faɗa a cikin cewa shi mahallin makami na annabawa da mursalai kowanne daga cikinsu suna da martaba ta wahidiya ita martaba martaba kala uku ce akwai bangaren martaba ta ahadiyya wanda wannan martaba ce wanda ubangiji madaukakin sarki shine kadai yake banta da ita akwai martaba ta a bayan wannan ta wahada wadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake banta da wannan akwai kuma wahidiyya kuma halmaiya wadda wannan kuma shine sauran annabawa da ma'aikatu gaba ɗayan su su yi ƙarƙashin wannan martaba da to ita kamar yadda aka nuna cewa ita wannan martaba manzo sallallahu alaihi wasallama mun san cewa lokacin da ya isra'i ya iya yin isra'i kuma ya ga kamar yadda ya zo a cikin hadisai da dama cewa har ya ga ubangi amma idan muka duba lokacin da annabi Musa ya nemi cewa zai ga ubangiji maɗaukin zargi aga cewa ya lanta rani ya kawo ma da lafazin lan wanda malamai suna gani da yawa waɗansu zai je an yi saɓani malam balaga suna ganin an kawo lan ana nufin ba za ka gani ba za ka gani ba kwata kwata ba za ka gani ba kenan kila wasu na ganin cewa abin ya ke manta da nan duniya ne kawai amma an lahira ba za a gani to lan tarani ina kaga ya nuna masa ne domin a wannan matsayin ne bai kai matsayin na wannan wanda muka yi magana na annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine na na wahadatu kenan wanda na na ubangiji matsayin Allah shine ahadiyya kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine wahadatu da shauran annabawa kuma shine wahidiyya wannan matsayin tsakanin su haske kwaya daya tsakanin wahidiyya dinnan da wahadatu dinnan inda a ce wani annabi zai hau haske ɗaya daga cikin hasken nan da ba za a gan shi ba wata zai rasa gani to amma manzo sallallahu alaihi wasallama saboda kudancin sa da Allah shi har ya zama cewa zai iya ganin Allah din ba tare da kuma wani abu ya tare shi isa wannan yake faɗan cewa to tunda martaba an ka duba maratib ne tsakani kala kala wanda ba za shi iya lissafuwa ba tsakanin wannan martaba da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da kuma martaba ita ta shawaran annabawa isa yake ganin cewa yaya za su samu irin wannan martaba da su balantana ku kusanta ma izuwa gare
ya sama ya sama ma dawa na ma dawa na ta sama wanda wata sama ma dawara ta ba za ta yi gasar saboda ita ba abin da yasa ya kamanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sama duba da cewa sama ka kusa take akan kasa na farko duk wani abu da za kasa za ta samu daga wajen sama take samu za a ga cewa a dalilin ruwa da za- sama za ta bayar shi ne za ka ga an samu tsirrai an samu duk sauran abubuwa da ake samu mutane sun samu arziki da sauran to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake akan sauran shine sayyidul wujud gaba daya duk gaba ɗaya kasance su da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu bada shi sa ya kamanta shi da sama kamar yadda sama dinnan kasa take samun komai daga wajenta to haka duk wani koma wane ne shi a duniya kowane irin abu ne in dai kauni ne daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake samun wannan abu to shi sa ya kamanta wannan abu ko kuma a zai yi wa ce wa'an shauran ma annaba su ma ana samun waɗannan abubuwan ko da haka su ma za a kiran su a majalan za a kiran su saman su ma kenan to shi ne ke gaya maka cewa wata saman ba za ta iya yin gasar kawar ita ba da kuka ita ba in ma ka kira ta saman to ba irin wacce saman ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine abin da yake la nusawu ka fi ulaka ita ba za su daidai da kai ba fi ulaka a cikin ɗahon su ba za su daidai da kai ba shi za a za a cikin can wajen kamar yadda muka yi bayanin nan kila ma malamai wanda suke na wanda suke fassara qur'ani da bangaren ma'anar isharati an yi kiran su na tasawuf sai suka ce abinda aka faɗa din nan ma cewa wala taqrabu mal lisin illa bil lati illa ihya ahlan nan a ana nufin wai da aka tambaya annabi Musa ne ya tambayi Allah ya ce yana son zai gaishe ne yake lantara ne to shine sai ya kara masa da wannan aya cewa kada ku kusanci dukiyar maraya aya ce mun nan da ake nufi annabi ne kuma kowa ya shi ne maraya wannan ganin kawai malamin su ne dukiya ce ta maraya ta annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya ne sura kada ma wanda ya kusanta a cikin kuma cewa zai kusanta shi wannan ba shi din ba wanda zai samu wannan shi da ma al tafasir al isharat ko abin da suka fassara wannan ma aisha cewa wannan daukakar ta haka ga matsayin Allah haka kusanta zuwa ga Allah haka gaishe anan malamin su ne eh dukiya annabi shi ba ta wani bace sara kada kai dama ka ci za ku kusanta zuwa ga shi sai yake cewa lan ya samu ka ba za su kusa da kai fi ulaka a cikin dawaga kuma za su saka cikin da cikin da kai magana hala sana sanan minka na'am har ce minka daga gare ka na'am hala shi ne ya tsare ba za su iya zuna hukuma bayan su ba za su iya matsuwa kusa da kai ba kamar yadda muka faɗa muka ce tsakanin martaba ta wa'ada ta innan da wa'adiyya din nan akwai maratibu wanda suke la tuhsa wala tusabta ba za ka iya lissafe su ba kwata kwata a rayuwa to martaba kwaya ɗaya daga cikin idan annabi ya zama ya matsa daga wannan tunda haske ne martaba maratib dan haske ne suke daga daga wannan abu zuwa wannan abu to idan ya nemi haske mataki na farko ma na- na bangaren kan ba inda yake ba to zai iya kona yara ɗinsa ne ma kwata kwata to shi za a yake to wannan sanan ɗin hasken shi ne ya tsare ka dunan gaba da gare su bayan da za a yi ka gan su bayan da za a yi su kusanta gare ka wasa na'u haka na da ɗaukar can da aka ce an ɗauka ka na'am za ma kwata-kwata ba za su iya kusanta zuwa gare ka ba, saboda ka nisanta zuwa gare nawa matsalo sifatuka ka.
lillahi da su annabawa sauran annabawa ba kamar nuwabu ne kamar na ɗiba ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo su yace ku je ku halifofi na ne ku je ku je ku ga mutane cewa kamar Allah ya turo su ne ku je ku ga musu akwai wani annabi na da zai zo a ƙarshen zamani duk aikin da suka zo suka yi kenan kawai tun daga farko har zuwa ƙarshe yasa kowane idan ya zo sai ga idan ya zo sifa ɗaya daga cikin sifa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana ko mujiza ɗaya daga cikin mujizan annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana ko kuma babu ma za ta kai sama sai zai nuna saboda haka su sun zo ruwa mu ne kawai aka turo su su faɗa cewa risala annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ga wanda ya bari shine zai zama halifa a cikin bayan kasa na'am to shi da ce su sun zo ne sun masala sifofin kalin nasu ga mutane kama matsalar nujumal ma'u kamar yadda alma'u ruwa masala yake musalta wannan annuzuma taurari kamar inda yanzu ruwan sama idan ka je ka kalle shi a ruwa kai da yake kwanci idan ka je ka kalle shi wanda ya nufi a zai da dare sai ka danga nan tauraro a cikinsa ko to haka su ma waɗannan kamar muƙabalar da suke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kallon nasu da suka yi shi yasa sai kowanne daga cikin ya ɗauki wata sifa da sifa annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai bayyana cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallam mai kaza ne in ya zo annabi Musa ya bayyana kyau sai a ce to wannan sifa ɗaya ce daga sifa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi Musa ya zo ne dan ya bayyana sifa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai kyau ne shi in wannan ya zo ya bayyana cewa mai ƙarfi ne shi sai annabi sai ya zo a zama annabi Musa sai a ce to shikenan ai ya zo ya bayyana sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai ƙarfi ne haka duk sifofin kowanne da yake kamar yadda za mu zai misalta waɗannan abubuwa an ta mishi bahu yace kai fitila misbahu fitila ce ta kullu fadila na'am dukkan farala na famatar kamar yadda ya ce ya kasanta shi ne ya kamanta shi da fitila sai da kasancewa fitila in ta zo ta samu duhu duk inda yake ai sai ya zama duhun ya tafi ko to shi sa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yake ba za a ce ah, duhu ya ya tabbata ba Duk Famatar inda ya zo, duhu.
sai ga haske ga yace fa ma tanzuru al-alwa al-alwa wani haske ma wa tanzuru ka ce wannan ba ta bayyana illa Allah ya ko Na'am.
sai daga haskenka duk wani haske da ka gani kowane irin abu ne daga wajen ɗarshi ne daga cikin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam kowane irin abu annabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin hasken kowane haske ya gani ya fito daga gare shi na'am laka zatul ulumi yace haƙiƙanin nan na ilmai laka ta tabbata gare ka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wato gaibiya gaba ɗayansa ya san ta shi sa alamul gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi kamar yadda ya san alamun shahadati dama shi alamun shahadati wani ba'adi ne daga cikin alamul gaibi to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san gaba ɗaya kulliyata ya san mufradinta ya san ji- juz'iyata ya san kulliyata ya san duk wani abu nata da adanasu nata na alamar gaibi dinnan hakikanin ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ilimin ya tabbata gare ka. shi sa shi ba ilimi hakikanin ilimin ya tabbata gare annabi sallallahu alaihi min wasallam dan alamul ghaib alamar gaibi alam na gaiba na'am duk ya san waɗannan abubuwa na'am wa min hali adam al asma yace daga gare ta ne ma al'azma'u suna suka tabbata da adamu ga adamu wani dan ba'ali ne daga cikin alamu gaibi dinnan aka bi aka sanar da annabi adamu shi sa ma har ya zo ya dinga sanar da mala'iku wannan sunayen da Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji mai sarki ya hore shi wannan suna to shi wani dan darso ne daga cikin waɗannan abubuwa na'am alhamdulillah alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim نعم. لم تزل في الدمائر الكون تتسار لك الأمهات والآباء ما مدت فترة من الرسل إلا بشرك ومعادك الأنبياء ومعادك الأصول وتسمو بك علياء بعد علياء وبدأ للوجود منك كريم من كريم أباه كرماء نسب تعذر الأولاد أولاه فبدأ نجومها الجوزاء
حب ذلك رسول سورة وبحر عن جميع اليتيمة الأسماء
ومهيا كالشمس منك مضيء أسرت عنه ليلة غراء ليلة المولود الذي كان كان للدين سرور في يومه وازدهاء
فتوالد بشرى شرع العواصف عاصف عن عن قلب قدر ولد المصطفى وأبقى أناء
نعم لم تزل في الدمائر الكون لم تزل تختار تشار لك الأمهات والآباء نعم lam tazal baka gushe ba نعم تختار لك ana الأمهات zaɓin nan na iyaye mata gare ka Wal aba'u.
aba'u da iyaye maza في الدمائر ni da ma irin kauni a نعم cikin ɓoyayyin nan na halitta to manzo sallallahu alaihi wasallam tun da kan annabi adam har zuwa kan mahaifinsa shine abdullahi ko yaushe ana zaɓin mahaifiya wadda take da tsarka da kuma mahaifi wanda yake da tsarka tun daga kan wannan lokacin har zuwa kan mahaifinsa isa annabi sallallahu alaihi wasallam ake- ake cewa wato a- a wannan dinsa maniyinsa bai taɓa haɗawa cikin wani ruwan banza ba a ce manzo sallallahu alaihi wasallam daga wannan ya koma daga tsakan mahaifinsa ya koma cikin mahaifa ta mahaifiyarsa daga wannan shi ma ya koma wajen wannan wannan ya wannan wannan ya wannan har zuwa kan lokacin da aka haife shi duk gaba ɗayan su lam ta kawo lahu ummun fi zina kasu wata mahaifiya da ɗai ba ta harka da zina ba tun daga cikin waɗannan abubuwa eh isa manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa lai lai mai zira lahu yanqulu min al-aslab al-lahirati ila al-arham zaki zaki Allah bai bushe ba yana kirata daga tsotso wanda yake tsarka zuwa mahaifa ta yake tsarka har zuwa lokacin da ma a wato a haife ni kuma yar tare yana nufin alƙawarin sun da ya bi gaba ɗayan wa'annan iyayen da ake magana don an ce da mayaru duba da annabi sallallahu alaihi wasallama su kaga ai mabayyana ne su iya shi ko ai yana cikin mahaifinsu ko kuma cikin tsaro kaga ai ya zama koyayye kenan za ka ce da mayaru alƙawarin
Mamadar mamadar fakaratun minar rusuli ka ce wani yankewa minar rusuli daga ma'aika mamala ba ta shuɗe ba an ce fatara shi ne lokacin da wannan annabi ya ya tafi kafin wani annabin kuma a kuma aiko shi to dan wannan dan tsakanin shi ai kira fatara ne wata fatara ba ta shuɗe minar rusuli daga ma'aika illa basharar qauma habil anbiya sai annabawa sun yi bishara ga mutanen tafi da kai duk wani annabi da zai zo sai ya faɗa ya ce to baya na koda wani annabi ne kama kaza da kama kaza ya zo to lalle ku bi shi akan abin da yake shine abin da yake kai shine matabbaci lalle sai sun musu wasiya da waɗannan abubuwa kowane annabi shi ta taba habikal usuru ka ce zamanai suna yin alfahari duka da kai wato kowane zamani duk da cewa ya kawo zamanai amma ya kawo sai duba da kwanakan da suke cikin zamani din amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai zamani ne to zamani ma'ana kwanakai na cikin zamani suna yin alfahari ce ne ya da juna kamar misali ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin za ta yi alfahari ga ranar da take kafin ita kamar nan lahadi da ce ni a wannan ranar ce aka haifa a cikin rana wato a cikina ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ran lahadi ita kuma za ta yi wa asabar ta ce ni kuma ni ne nake kusa da ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ita asabar ita ma ta ce ni kuma ni ne nake kusa da wani ranar da take kusa da wacce aka haifa annabi sallallahu haka dai haka haka haka sannan wannan sati shi kuma zai wa satin da ya wuce shi kuma watan shi ma zai wa watan da ya wuce a baya kowane dai na alfahari da cewa a cikin wannan watan da ya aka haifa annabi to haka suke alfahari ce ne na'am wa ismuka aliya'u aliyahu daukaka tana daukaka je ka da kai na'am ba'da ha aliya'u wanda bayan ta kuma akwai wata daukaka da wato duk wata daukaka kowane irin abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata daukaka da take kamar daukaka irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa imam al-gafiki yake fara a cikin marke sai yake cewa ma wa ma fi kidal malu ne misla muhammad wala mislu hatta al-qiyamati wato wanda suka shude ba su rasa misalan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma haka na wato ma'ana dai ba wanda suka shude ba su samu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam haka na wanda za su kuma har al-qiyama ta yi ba za su samu misalan misalan ba
na'am na'am wa badalul wujudi minka karimu karimun mai girma min karimin daga wanda yake mai girma shine ba mahaifinsa kenan na'am aba'uhu karimin ne shi annabi kenan min karimin daga girma mai girma shine mahaifinsa aba'uhu wanda iyayensa kura ma'u dukkanin su ma girma ma ne gaba ɗaya ba ma mahaifin nasu ba kenan badalul kada shi ne ya bayyana lu wujudi ga wanda suke samu ne su wujudi din nan ba ana nufin wai mutane kawai ba a'a, ana nufin duk gaba ɗayan kawai ne gaba ɗaya da mutum da aljan da gaba ɗaya da kowa da kowa wane ne wannan yace minka ai kai din kai kai ne minka ba wai min din wannan kamar ta kirgiya wane ne kai ai shi ne kai an take eh ai ma'ana huwa hu- huwa an take na ma'ana ne kai wane ne wannan karimu din kamar misali a ce kai ne shi ne kai shi ne ma'ana min din ma'ana sai wa zan ta jirgi na'am wane ne wannan wanda muke magana karimu din ai shi ne kai ma ai na'am huwa an take na ma'ana na'am nasabun nisba ce ko kuma dangane ne Na'am, kasabul kula a kasabul nan ma'ana da tashruhu ne na'am wanda al'ula ɗaukaka take ɗaukaka na'am bi kula yulahu da ƙawarsa
na'am Allah da ta nuju mahal jawza wanda jauza'u take rata yawon nujuma ha tauraron to abin da yake nufi a nan wajen dangane wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wannan danganen da yake da shi to kowane abu- yalla da kan annabawa ne suna dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama haka waliyai haka wanda suke a kaɗawo haka wanda suke cikin da waye waye dukkanin kowane suna dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan danganen da suke da shi
na'am na kusancin su shi wannan danganan shi ne wato yake kawata su sai suke ɗaukaka saboda wannan dangane da suka samu da annabi sallallahu alaihi wasallam haka shauran annabawa wanda suke kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sai sai annabi nuhu da shauran shi suka bayar wa annabi adam dukkanin su ma suna dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren dangantaka ta annabta to su ma waɗannan dangantaka ɗin ita ce take kawata su take samun kawa take ɗaukaka ta wannan bangaren abin nan shi ne yake faɗan cewa wannan dangantaka ɗin kyawanta kamar yadda jauza'u ne yin jauza'u kamar wani burji ne daga cikin burjai wanda taurari suke sauka a wajen to shi ne yake cewa wato kyawun wannan dangantaka ɗin kamar yadda shi jauza'u ɗin nan ne yake rataya tauraron su idan tauraron su ya zo to yanda tauraro za su wasu gan su yi shot nan da haka su ma suke samun yadda za su zama kaman kawa da haka su ma waɗannan annabawan da kuma shauran bayan Allah su ma suke samun wannan kyakkyawan da su
Na'am, haka za a ikudu su dadin.
Majalla da wannan ratayi da yake su dadin da shugabanci.
Na'am, wa fakarin.
kaga ya faɗi ai nisuba ko to kuma nisuba ai tana zuwa ne a ce daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani to ai kaman yanda abun wuya yake abun wuya ma haka yake a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai ya kamanta wannan sun kamar sun an samu mutabaka ne tsakanin su guda biyu kamar yanda wancan yake haka shi ma wannan yake a jere haka wannan shi ma yake a jere nisuba take a jere a ce wani dan wani wani dan wani haka shi ma abu ne yake daga wannan siyan daga wannan siyan ishtoma da la wannan rake na shugabanci ko fasarin da kuma na alfahari wato na girma yake nan Na'am. An tafi.
an tafi ya fi mutu wanda kai ka tabbata fi cikin sa ka tabbata a cikin sa amma ka zamo kaman ayyaci mutul asma'u kaman yatimi ya ce al asma'u wanda take ba a huda ta ba ma'ana kiyayya kila kiyayya din nan wanda ta kiyaye wani gabarin ya juya ya kalli wani daukakar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita idan mutum ya kalle shi ya fi karfin kuma ya juya zuwa wajen wani ta kiyaye shi gabarin juya zuwa wani kamar yadda misali suke kiran aqilatu ne an ce mace laraba ce ce aqilatu da babiya wato ma'ana ita wannan ta dabaibaye ka ne saboda kallonta ba zai iya yiwa ka juya maka kallon ba yasa ake kiranta aqilatu kamar yadda balarabe zai dabaibaye wakin suna rakumin sa ita ma wannan mata haka idan ka kalle ta duk wanda aka ce a kila to ana nufin in ka kalle ta to ba za ka iya kallon mata ba to shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake shi shi ne al-asma shi ne ya ce al-asma amma shi kansa duk wannan alfazi ne wanda suke mata radika da yakuti da jauharu da jurru da lukulu dukkanin su abin da ake nufi ne duk ana nufin duk waɗannan da lukulu da jurru da ake nufi kawai ina da ake magana shi kamar yadda ya zo yadda suke zuwa a cikin kwafansu wani zai zo kwaya biyu a ciki wani ba zai shi uku wani sama da haka wanda aka same shi kwaya ɗaya sai a kira da shi kuma ya fi kowanne kamar shi masu je hannu farki kenan to wannan shi shi shi ake magana akan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi a cikin wannan nisba din taka shi yatimi ne yatimi ya ce kuma asma'u wato ma'ana shi lulu ne lulu wanda ba za ka samu kamar sa ba eh shi ne abin da yake magana. Domin shi da a ciki kowane daga ciki za ka ga ai ana haihuwarsa ana haife shi tare da namiji ko da mace. Wasu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai iyayen suka tashi a masa ba su haifi wani ba ba mace kafin shi ba su haifi wani bayan sa ba. Ko ba su haifi wata mace ba a tare da shi ba lantarki wani ma ba a haifa ba lantarki ba a ce ko mace ko namiji ba a haifi. Shi shi kaɗai aka haifa. Ba haka haka ne ya zama shi ma wancan fardin kenan. Eh, shi ka ya kamanta shi da waɗannan abubuwa.
Muhayyan.
kuma hayyan haka na da maganar annabi wato fuskar ta kenan Na ka shamsu.
ita maganar fuskar annabi take mai haske Ha ka shamsu.
shamsi kamar rana min ka daga gare ka ita wannan maganar Na'am. Na'am.
asbarar anu Asbarat an lailatu.
wanda da lailatul dare garra'u wanda yake mai faci shi haske daren wanda yake mai haske Na'am.
asbarar ita ta yayi anu ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ana ganin Na'am.
eh Na'am lailatul maulidi.
lailatul lailatul maulidi Na'am.
kace daren nan na haihuwa Allazi shi ka zai iya zama wannan kamar adamar bayani san ya yi magana ai ya ce lailatul garrawa ko dare wanda yake faci to wanne ne dare mai faci yace ai shi ne lailatul maulid kaga ya zama da kamar adamar bayani ne akan wancan ke shi ne dare wanda yake na haihuwa allazi allazi kana da kana dini surur wanda farin ciki da yawa ya kasance da dini ga addini yawanci a wannan wunin wanda ha'u da farin ciki da aka yi kai aka Na'am.
samu farin ciki kala kala na'am na'am wata walat bushran hawati hawatifi bisharori na hatifi an ce hatifi shine kaman wanda ake jin murya su amma ba a iya ganin su kenan kamar aljanai kenan to an bu nan bisharori na wannan hatifin na'am an kada wani da tajiru tajiru me wannan bishara suke faɗa suke cewa an an haifi annabi wa fakar haqqala kuma farin ciki ya zama dole ya cancanta min wajibi a farin ciki wannan ya tabbata na'am
alhamdulillah
Allah rahman rahim bismillahir rahmanir rahim na'am wata da ariwa ni kibra wa laula آية منك ما تدعى البناء وغدا كل بيت مال وفيه قربة منهم وجها وبلاء وعيون الكور تجارت بهلك نبي نارهم بها إدفاء مولد كان منه في ذلك الكفر وبال عليهم ووباء فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به هواء من هوا أنها حملت آمد أو أنها به نبثاء يوم نالت بولئه ابنة وهب من فغال ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما آمنت قبل مريم الأزراء شمتت الأملاك إذ ولعته وشفتنا بقولها الشفاء نعم. نعم wata da a iwani kisra
ka ce wace lokacin haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam tun da ya faɗa yake da lokacin da lailatul mawlid mawlidul ladhi kana min dini sururun yawmihi na'am wajiha wa dunna to daga baya yace wata wani bishran hawatu da an kada injil mustafa wa hakkar hanawa na'am to bayan wannan kuma sai abubuwa kuma suka danga zuwa waɗanda suke nuna ayoyi da suke nuna cewa tafiyar da sauran da wasu suka da ake na gumaka don su nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo to a dalilin haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallama akwai ayoyi da dama da su manya-manyan sarakuna na duniya suka gani wanda zai nuna musu cewa lallai hakika akwai wani amru ilahi da yake zuwa na farko daga ciki shine iwanin fitra ita iwanin din nan an ce wato kaman katanga ake fassara shi da shi Na'am.
ila a ce katanga gila kuma wani gini ne wanda yake mai girma wanda a ciki shi sarkin a furs wato farisa a nan yake da take cin iraq a can yake ciki wanda shi wannan sarki an ce saboda kasaitinsa yana da mata sun kai wajen dubu goma sha biyu yake da su.
ranki Eh, iraq ranki Mm. iraq lil furs eh da take iraq iraq eh
na'am to wannan ah, me yake da suna wannan abubuwan da suke da su na game da ah, mulki da sauransu Na'am.
da kuma wannan katangar da suke da ita wanda ana ganin girmanta to ai suna ganin in dai ba wai ko busar kawo ba da zai zo babu wani abu wanda zai ci saboda girmanta to amma a wannan lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ta da'a sai take ra'ayi juna zuwa faduwa wato ma'ana ta karkata za ta faɗi Na'am.
kuma ta ta faɗi ma Na'am.
shi ne yake cewa wala la ayatun minka da ba dan aya ce minka da gare ka ba ya annabi mata da albina da wannan gini na kisra din nan da bai kirayi juna zuwa faduwa ba shi kisra din kamar yadda muka faɗa shi duk sarki wanda yake na faris shi ake kira da wannan ake kiransa da kisra na'am akwai islahatu da dama wanda kowane gari akwai irin sunayen mutanen su da ake kiran su sarkin wannan garin ake kira kamar yanzu na misira kaga ana kiransa fir'aun Na'am.
ana kiransa fira fir'auna Na'am.
shine fir'aun da ake kira kamar misali sarkin sham a a wanda su iya zo daga bani isra'il ana kiransa jababira Na'am.
sannan na rum shine ake kira herakal Na'am.
ko kuma a ce kai kai eh duk sun guda biyu sannan a kamar da muka faɗa na misir shi ya kira fara'ina sannan kuma kamar na himyar ah, da take can yaman shi ya kira ah, tabadi'a Na'am.
ne da take bau tufau din nan da ake magana su ya kira tabadi'a Na'am.
sannan na turk shi kuma shi ya kira haƙan na habasha shi a kira na jeshi da bishorin su duk waɗannan islahat ne da ake kira shi ma na fursun da take iraq din ana ambatan da kisra ake kira da eh jashin title ne shi title ne shi ma da sarkin gara duk kowane daga cikin waɗannan da muka faɗa din kowane daga ciki su ake kira to na shi fara sun fursun ɗin shi ake kira da da kisra a wani lokaci eh shi kuma kamar yadda muka faɗa yawan ɗan ita ce wato kamar ka duka ce kasan gawo kuma a ce jini wanda yake mai girma wanda duk wannan saraut- sarautar wannan kaɗan ne daga cikin mata dubu goma sha biyu da muka faɗa matansa ne kawai kuma bayan haka akwai masu hidima a kushigi kenan da sauransu bayan haka kuma da wanda suke gasayin su sai Allah ubangiji ya nuna cewa wannan jini da ake ganin cewa idan dai ba tashin duniya ba ba abin da zai girgiza shi amma lokaci guda suka yi aiki kira don ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa lallai wannan abun lamari ne wanda yake ilahi na'am don an ce a cikin lokacin Jafar Mansur ya yi tunanin cewa shauran katangar da ba ta rubuce ta ba ta ba rubuce lokacin Allah har wannan sallallahu alaihi wasallam ya yi tunanin cewa ya je ya rubuce ta na'am sai ya tambayi wani mutum wanda yake shi ma'abucin ra'ayi ne ko yaushe shi ke tambaya shawara na'am ana kiransa Ha- Khalid bin Quraidata sai ya tambaye shi cewa yana son zai je ya rubuce wannan abu ya ce a ina ganin amirul mu'minin kada ka je ka rubuce wannan abu Mhm.
domin girman wannan abin duk mutumin da ya zo ya isa alama ya isa aya duk wanda ya zo daga baya ya duba ya ga girman abu ya ga mutanen da suka zauna a wannan waje ya san dukiya ba ta sun buke mulkin su ba ƙarfi ba ta sun buke mulkin su ba duk wani abu da ka sani babu wani abu da zai cin buke su duk wanda ya zo ya dubi wannan jinin ya san cewa kawai amuru ne ilahi ne kawai zai iya yi. to ya isa a bar shi kawai haka ya isa Wani asar da- aya. ya isa aya
Eh, sai shi abu jabar mai zurfin ya ga cewa ka shi dai ba zai bari sai ya je ya fara rubuta ya je ya rubuta dan tabawa da ya kawai sai ya ga kudin da aka kashe na wajen rubutewar ba karamin kudi ba na'am kira ka sai kirawo halin bin kuwar da wanda ya ba shi shawarar nan na'am sai ya ce masa ayan na ganin shawarar da ita farko sai za mu bari sai to ni kuma ayan na ganin yanzu ne ma bai kamata a bari domin a ce kuma irin ku a matsayinku kun fara abu wanda rugujewa ne ya fi komai sauki waɗansu wanda suka zo su waɗancan wanda ake ganin cewa ba komai komai bane su ana ganin su gare ne Hmm.
sun yi zo sun gina abu amma ku rugujewa ma ya gagare ku ni kuma ina ganin yanzu ne bai kamata a bari ba. ya duba to shi da yake ya taɓa ya ji shi a gidan ya ga ba zai iya yiwuwa ba dole ya haƙura ya ce abin ba zai yi ba dole ya haƙura Eh, ya nuna masa cewa eh lalle lalle abin nan fa ba zai yi ba Mm.
in aka ce za a rubuce shi ma kuɗin da za a dilmiyar a wajen Na'am.
ba karamin yawa gare ta ba to yanzu a nuna cewa wannan fa lamari ne kawai ilahi shi kadai yake sun bishi wannan abu amma in ba shi ba wanda yake a wani gari ke ne yake shi ne a fara eh har yanzu akwai eh Allah ya nuna na ganin har yanzu akwai sauran ba alamun abin nan mana shi ne wata da a iwan eh ita wannan katangar kisra din ta kirayi juna zuwa fasa kamar babu mufa'ala na yau a haka da'a ma'ana ya zakar kata ne ta faɗi zuwa fasa Eh, abinda da ba don gini ba wannan aya da ba don aya ba to da wannan ginin da aka faɗa da ai bai bai kirai juna zuwa faɗuwa ba. eh shi albinawo din ya kuma komawa shi iwanu din ne shi sai ya kawo shi da ma'arifa ai Albinawo- da wannan ginin da muke magana da yake da girma da bai kirai juna zuwa ya faɗuwa Wagada kullu baitin harin dukkanin na wannan alama a wannan aya ta farko kenan wata zo saboda haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai aya ta biyu wata zo da su mutanen kursu din nan ne shine dukkan baitin harin ɗaki na wuta da suke bautawa domin su sun kasance kowace madina suna da baitin harin da suke da shi wanda wuta ce ake hurawa ba ta taɓa mutuwa tun da aka fara tafiye da shekara dubbanni ba taɓa fara mutuwa ba da suke bautawa kawai to kowace madina za a ga akwai irin wannan kowace madina akwai irin wannan to tun da ta nan fara sun ta fara bucewa saboda haihuwar mun sallallahu alaihi wasallam duk sauran kuma wanda suke duniya wanda ake bauta a lokacin Na'am.
duk gaba ɗaya sai suka bushe gaba ɗaya zama na cewa babu wasu ke kowace madina shi ba yana da cewa lalle bucewar wannan dinnan lalle akwai wani lamari wanda yake da wa fi kurbatun min humudi hawa bala'u kurbatun bakin ciki wa bala'u da kuma musiba ya tabbata fi ga cikin sa min humudi hawa saboda bucewa bucewa wannan wutar ta yi su mutanen nan ba karamin bakin ciki suka yi ba saboda sun ga abu ne da suke bauta shekara da shekaru da taɓa wuce amma yanzu kuma ya zo wuta taro ta wuta ta lalle akwai wani lamari wanda yake babba wanda yake bijiro ita wannan fa'ida wa uyunul kursi alama ta uku ita ce aya ta uku na'am shine uyunun akwai idanun ruwa alil kursi wanda take ta fara da dinnan su ma dai garat wanda ta kafi idanun ruwa ne wanda suke manya manya su ma ba su taɓa kafiya ba wanda ɗaya daga cikin mashhur ya yi ita da ake kiranta ba da kawo dinnan da ake magana ita wannan ita ce wata fara kafiya ita ce fara duk kuma ruwayen wanda suke nan wanda ba a taɓa ganin su sun kafe ba a lokacin gaba ɗaya sai suka yi shi ne sai abin mamaki na'am ake cewa ba hal kana limira ne da ake bawo na'am yanzu buce wannan ta kasance waccan wutaccen da aka ce ta ta buce ta kasance saboda wannan ruwan ne sai ta je buce a wasu wannan ba shi ba ne kamar yadda al'amuran ilahi ne ya sa wancan wutar ta buce haka ma shi ma wannan kafewar ruwa kafewar wannan Na'am.
ko idanun wannan shi ma amurin ilahi shi ma ya kasance kai babu wani abu kowane daga cikin idan an nuna cewa ne lalle ne akwai wani abu wanda zai zo ya tafi da bautar da ake ta gumaka ne ko kuma wani wani abu wanda yake na shirka ba wani ba Allah ba a san cewa lalle akwai lamari na Allah wanda yake maulidun
to maulidin wannan abin haihuwa ne kana minu fi dalil kufri wanda ya kasance kana min huwa balan gari can na'am kila ya iya zama an kace maulidin din nan ya zama huwa maulidi wannan shine abin haihuwa ko kuma maulidin din ya zama shine mustada tarihi sai ya zama kana minhu wa ba'un din wa balun wa ba'un din ya zama shine labarin na'am an gane ko na'am eh maulidin abin haihuwa ne kana minhu wa balun na'am wanda wa balun musiba wa ba'u da kuma wa ba'i dai shine wato ma'ana wani abu wanda zai zo na rashin la- na na- na na cuta ko kuma dai da wata musiba dai da zai zo na'am na'am fi Ko na dalil halaka.
kufri to wannan abin shine kana minhu ya tabbata minhu gare shi fi dalil kufri a cikin dalilin na kafirci shi dalil din sunan burji ne wanda burji din wanda kamar yadda muka sani shi shoran taurari suna da burji da suke sauka to akwai burji wanda za a ga idan wannan ah, tauraro ya sauka a wannan burjin to sa'ada ce arziki in ya sauka kuma a wani burji wanda ba wannan burjin ba to an san akwai shakawa to shakawa ita ai kira wabalu na'am yau an ce sa'ada bangaren su to bangaren wabalu shine inda wani tauraro ya hau wani burji wanda wannan burjin idan ya hau lalle musiba ce take samu na'am to shi ai kira wabalun kenan na'am na'am to wannan wabalun din shine ya kasance Dalil kubur.
ya tabbata gare su fi dalil kubur a cikin dalibi wato burji na kafin amma dai wata wata kila wata mace da istihara ce yayyo yana yi magana ne akan ah, musiba ta same su amma kuma sai ya kawo shi ne istihara da bangaren abin da ya samu harkar shi burji din na cewa ga inda ta karba wato kamar dai su haihuwar manzon sallallahu alaihi wasallama a wajen su su musiba ce ta zo musu kamar yadda kuma a islama shi kuma ya zama sa'ada ce ta zo musu abin da dai ake son a bayyana ke na'am fani an bihi farin ciki ya tabbata da shi Da amina.
abin haihuwa wannan da amina ta ba amina na'am alfadalu ai ana jin wala alfadu ne na'am falala ma ya tabbata gare ta ita ne amina allazi shurfat wannan falala shine ma wanda aka dauka hawa ma biyu wato dalilin abin da yasa hawa ta samu dauka ba dan koyar ba saboda ita ce asali wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ta gare ta ita ba ta na'am amma ga duk daukata ai ba za ta kai daukakar wacce kuma ta yi mubashara da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi sai ita amina ta zama farin ciki ya tabbata gare ta wanda Allah za ta tabbata gare ta fiye da kowace irin mutane ba wacce ta kama wannan farla din mallaha wa'a shi ne wani yake ganin cewa ai kamar za a kwatanta tun da ita hawa ana ganin ita ce asali to sai ake ganin cewa ai kamar za a kwatanta farla ta ita ma tana da farla ke na'am wa zai lamun cewa hawa wane hawa na'am annaha hamalat ahmada ita ce sun ciki da annaba ahmadu aw annaha bihi ko kuma ita ce jinin bije da shi na'am haba dai zai da Mm.
idan ya ba ta samu wannan farla Mm.
ita dai kawai farla gare ta to ta kasance Asali.
asali ce ita ce kawai abin da za a ce kamar da misali a ce ne yanzu unguwannan madaukakiya ce sai a ce farla ta tafi daga kano Mm.
saboda wannan unguwar tana cikin da haka ai ba ce farla ba amma zan kano sai a ce farla ma za ta tafi daga najeriya ma ai saboda me saboda ita ma kano ya cikin najeriya take to kamar haka ne dai na'am yawa to kawai dan wannan ne farla ta yi da inda sabon ta samu wannan farla amma ba wai dan ita ce wai mai farla gaba ki ba na'am yawa nalat bi wata ihi ibnatu wahabi hasibunatu ranar da ibnatu wahabi ya rike amina na la ta sami min faharin ta samu alfahari da wata iji da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am malata na Malata rubuta na rubuta.
abinda duk mata malata na rubuta same shi babu wani wanda ya samu wannan farla so ita ce mu bashara da haihuwarsa da kuma ranar wa ta tsoma da cikin sa kai da kuma haihuwar wa ta tsoma na ita amina ta wahabu din ta zo wa mutananta bi afdala da mafificin mimma hamalat maryamu na da abinda maryamu al-azra uwar take budurwa nan bai taba haihuwa ba amara ta ciki da shi kamar da na ai ita maryamu ta zo da annabi isa ne to ita kuma amina ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zaka hada wannan daraja da wannan daraja ai ko kusa babu isa ta zo da bi afdala shammatatul amlaku mala'iku sun gaishe shi kila an ce lokacin da aka haife shi ne da ya faɗo sai da ya atishawa yace Allah a- kamar da ake cewa alhamdulillah shi kuma suka ce ya ramu kallah shine ma'ana shan mutum amma ka dubi kalmar shan shammata shi da ma ai farin ciki ne ma'anar sa shi ta to shi ta ake ganin cewa mala'iku dai sun yi farin ciki ne kawai da haihuwarsa kamar da aka san cewa lokacin da ya zo a tarihi lokacin da a, aka yi aka sa wato manisa da za a halicce shi ya zama ya shiga cikin ma- mahaifar mahaifiyarsa a lokacin duk mala'iku gaba ɗayan suna farin ciki gaba ɗaya to kuma wani farin ciki kuma da aka sai sai zama ya ninka wancan farin ciki ma to shine wannan shan mace tukan ma'ana na na farin ciki ne ya zo da kalmar farin ciki ne a nan ba na na bangaren gaisuwa wanda za a ga yauwa na na gaisuwa ba izo da atu yayin da ta haife shi na'am wasa fatina bi qawli hasuka a shafa'u ungozo mu ma
na'am ita ma san shafatna ta warkar da mu bi kauli hada fada ita ma saboda al'ajiban da ta gani ma'ana shafatna an ta warkar da mu ma'ana ta ba mu labari to ta zo ta ga mana irin abubuwan da ta gani cewa an haife shi yana mai sujada na'am sannan an haife shi kuma ya ɗaga ganin sa zuwa sama an haife shi gashi nan shi da yasa a yanke yana da kaciya da duk irin wa'annan abubuwa ne na al'ajiba dai ta ba ta ba da labari da su shi ne ma'ana shafatna ɗin ta zo ta ba mu labari da wannan abu ma'ana ta faranta mana rai da wannan la- labarin da ta yi alhamdulillah
Bismillah.